dan uwa ne ko ko wanda za a shaida a kansa dan uwa ne to dai matukar kun san yayi cuta ko da dan uwanku ne yayi cuta ku fito fili ku bayyana cewa wane yayi cuta nan abin da yayi ba daidai bane kada zama wasa dan uwanku ta sa ku ringa yin kungiya kungiya wajen faɗar gaskiyar a'a ku duba ku gani Allah subhanahu wata'ala cewa ya kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ko wata ayar kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti walau ala anfusikum ko da magana wadda ta shafi kanka ne kai kanka ka san baka da gaskiya to ka ce baka da gaskiya ya fi ma sai ka samu ɗaukaka wajen Allah da fitowa fili bayyana kanka baka da gaskiyar inda kai kanka ka san ba kai gaskiya ba ba ka tsaya ka zamo lauya kai ba za a kada kai ba kana da hanzari ɗari kana da hanzari ɗari ai da za ka iya kawowa bayan kai kanka inda za a barka ka faɗi gaskiya ka tabbatar baka da gaskiya a wajen to gwamma ka faɗa ɗin sai ka ƙara ɗaukaka wajen Allah haka nan dan dan uwanka ne to ka faɗi gaskiya in shine bai da gaskiya wa bi ahdillahi awfu ku cika da alkawuran da kaiwa Allah imma murafun li fa'ilihi ko dai ahadun masdari ne da aka rafa ga fa'ilinsa ya zamo aw ma ahidahu ilaykum abinda Allah ya alkawari da shi zuwa gare ku duk abin da ka san Allah ya ce ga yanda za ka yi to ka za ka yi yanda Allah ya ce ka yi duk abin da ka san Allah ya ce ka aikata to ka aikata duk abin da ka san Allah ya ce ka bari to ka tsaya ka bari inda ga wannan Allah subhanahu wata'ala ya umarni a tsaya a biyayya cikakkiya ga Allah tabaraka wata'ala ta fuska da ta fuska zuwa da duk abin da ya umarni da shi da barin duk abin da Allah ya hani daga gare shi ya zama kenan ahad masarin an rafa ga fa'ili aw da maf'uli ta yi kuma masarin an rafa ga maf'uli ai ma ahadumullah alai ta abin da kaiwa Allah alkawari akan za ku zo da shi bawa yawa Allah alkawari zan yi kaza ubangiji to a zo da wannan abu a zo da wannan abin da aka ce za a kai wa Allah alkawari kullum za ka yi salati ga annabi ɗari ka zo da wannan salati ga annabi dama abin nema ne daga dukkan musulmi to balatana kuma wanda ya yi alkawari ya zama ya ba kanta kenan yana daga sufofin mummune na gaskiya mummune na gari cewa duk abin da suka bakanta cikawa suke da shi yufu na bin nazari wa ya hafu na yawman kana sharruhu musalira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa min nazara an yudi Allah faludi duk wanda ya alkawari ya bakanci zai ba Allah to lalle ne ya cika da wannan alkawarin inda cika da alkawarin ba za a tambaya wa aufu bil adi innal ada kana mas'ula wa aufu bil adi innal ada kana mas'ula ya zama an rafa ga mafuli ai ma ahatumullah ma ahatumullah alaihi amna ko Allah alkawari akai zalikum yin haka wasakun bi shine Allah yake umartar ku da shi Allah yana umartar ku da ku bi da lamarin ku yanda aka faɗa din la'allakum tazakkaruna ko dai ko kwa gargado wato bitta shidede tazakkaruna ta izuna da za kwa gargado ko kuma bitta hafifi wa wato da wasu kuni da yace wasu kuni sawaba sai yace bitta hafifi ba wanda ya karanta da tafifin zaldin tazakkaruna a ba wanda ya karanta da sukunin zal duk makarantar nan bakwai ba wanda ya karanta da sukunin zal amma akwai wanda suka karanta da shaddar zal shadda da fata akwai wanda suka karanta ba shadda sai dai fataha kawai faman shaddada kallabata a zalan wa daga mahafil ula wanda ya karanta ta zakaruna to asali a wajensa ta ta zakaruna sai mai da ta biyu ta koma zale gaminta a cikin zallin shine ya koma ta zakaruna wa man hafafa wanda kuma karanta ta zakaruna ta zakaruna ba shadda akan zal hazafa idan ta aini ya shafe ɗaya daga cikin tar guda biyu bisa haddin faɗin ibnu malik a alfiya وما بتاعين ابتديك لأتسر فيه ألا تاك تبين الإبر abin da aka fare shi da ta biyu a iya takaitawa bisa ta daya kamar tanazzalul mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu asali ta tanazzalu ne aka shafe daya ko ta bayyanul ibaru to ya wa to wa anna hadha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا ba wa an sha'ana wata nusa wai wa an sha'ana ba wata wa an sha'ana ana wa anna hadha siradi ubangiji yace ku sani wannan fa magana da ake yi shine tsari na ba wani tsari nawa in ba haka ba wanda duk ba zai bi gaskiya ba da kuma ce shi na Allah ne to ai ya faɗi abin da ba gaskiya ba in dai na Allah ne wanda duk yake na Allah to alama zama wasa na Allah a ganshi mai bin gaskiya ne a maganarsa da aikinsa Eh, in ba za ka tsaya ka faɗi gaskiya ba in ba za ka tsaya ka aikata gaskiya ba wata tutiya kake da ita ta cewa kai na Allah ne tsarin Allah ta baraka wa ta'ala a faɗi gaskiya tsarin Allah subhanahu wata'ala a tsaya aikata gaskiya in aka bar haka to a daina tutiya da cewa ana kan tsarin Allah subhanahu wata'ala akwai kira'a biyu a nan akwai kira'a fatar anna ala alifin alhamza ta anna Eh, ya zamo kenan wa akwai lami li anna haza wannan shine tsari na wal kasri akwai kuma kira'a wa inna haza siradi cewa wannan shi ne fatsari na wato ya zamo isti'inafi isti'inafi ne kenan an faɗa cewa alhamdulillah inna an yi masa kasra in ta zuwa isti'inafi a wannan da na umarce ku allazi wasaitukum bihi abin da na umarce ku da shi sadaqi shine tsari na mustaqiman halin kasancewarsa a daidaice a tsare gashi nan ya miƙe fetar aidini wannan shine addinin Allah la jajafe da ba karkata a ciki fa shubi addinul qawim bis sirati an kamanta addini wanda yake madaidaici da hanya bi ma'anar dariqi ana sirati din ana nufin hanya bi jami'a anna kullan yusul lil maqsudi dangane da cewa in ka fa addini wanda yake madaidaici zai saka ka ga abin da ake nufi shine samun karbuwa wajen Allah kamar yadda in ka ba hanya daidai za ta sada ka da inda kake son zuwa in ka gaba ka je inda kake son zuwa ba to ka bar hanya ne ba hanya ka biyo ba ko ko kana kan hanya ka bace ka sake ka kama wata shi yasa nan an sami isti'ara ne shine wasta'arat mushabbahi bihi lil mushabbahi ala tariq al isti'arat al tasrihiyyah al asliyah ya aro sunan mushabbahu bihi na mushabbahu bisa tsarin isti'ara tasrihiyya asliya isti'ara tasrihiyya ita ce wadda an ambaci mushabbahu bihi a isti'ara asliya ko ita ce wadda take a jamidi ba mushtaki ba ba kuma a harafi ba to sai a ce isti'ara ce asliya kama anan siradu din suna ne jami'i ba mushtaki bane daga wani waje a mustaqima halin kasancewarsa a tsaye fattabi'u ku bi shi wala tattabi'u subula ai usluku ku bi shi wala ta hudu an kan ku bauɗe da gare shi fa ta kawo fil halaki ballantana ku haɗa a cikin halaka jara kunni ya ruwaito daga alamu masudin ya ce alamu masudin ya ce ba za sallallahu alaihi wasallam ya mana layi ya za layi gare mu sannan ya ce wannan shine tsarin Allah wannan shine tafarkin Allah sannan ya yi layika daban-daban daga dama da shi wasu layukan kuma daga hagu sannan ya ce wannan hanyoyi ne akwai shaidan akan kowace hanya daga hanyoyin da yake kira zuwa gare ta sannan ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula ku bi a wata ruwaya manzala ya ja layi ya ja layuka biyu daga dama ya ja kuma layuka biyu daga hagu an summa sannan ya ɗora hannunsa a kan layin na tsakiya ya ce wannan shine hanyar Allah sannan ya karanta wannan ayar a kakkubi wala ta tabi usubula kakkuba hanyoyi a turuk muhalifata lahu hanyoyin da yake sun bambanta da tsarin Allah a ayil adiyana ay addinai almubayinata lahu wadda ta bambanta da addinin Allah fa shubbihal adiyanul badilatu an kamanta addinan da suke na ƙarya ba na gaskiya ba fi turukil mu'wajjati da hanyoyi wanda suke karkatattu a dangane da cewa kowanne a cikinsu yana sada mece zuwa halaka wasu ilisul mushabbahi bihi lil mushabbahi aka aro turan mushabbahu bihi shine subulu ga shi mushabbahu shine al'adiyan fa tafarraqa bi mutawatsi da ku fiya su idan ta aini shi ma nan da asali fa ta tafarraqa ne sai aka shafe ɗaya ta daga ɗaya ta ɗaya daga ciki ta mila ta karkata da ku wato bin nasbi ana karanta tafarraqa din da nasba fili ne murari iman suri bi an da an fi jawabin nahayi wato an din wadda take murmura saboda ya zo ne a jawabin nahayi wala ladin nahiya ce yayi daidai da wala ta da gobi fa hilla alaikum garami a zalikum wannan abin da ake faɗa muku ai ma marra abin da ya gabata min tibai dinihi daga cewa aba addinin Allah wa tarki gairihi min al-abyad aba duk wani addini ba na Allah ba aba duk wani addini wanda yake ba na Allah ba wasafu ubangiji ya umarce ku bihi da shi Allah ya ce ku yi haka la'allakum tattaqun ko dai ku in kuka yi haka ku ji tsoron Allah dan tasiluna al-ma'murat fa zo da abinda Allah ya umarce ku wata tadbuna al-manhiya wato zahiran wa badinan kwani sanci abinda Allah ya hade ku da gare shi zahiran wa badinan ya zo da lafazin taqwa anan aka ce la'allakum tattaquna ba la'allakum tazakkaruna ba domin tsari wanda yake madaidaici ya tara baki ɗayan takalifu an yi umarni da abishi an yi hani daga duk tafarkunan da suke karkatattu zikirar taƙawa ya dace da ambatan tsoron Allah haka din sai ya zama ya dace da ambatan tsoron Allah da wato ambacin tsoron Allah a cika maganar da haka shi yasa wannan yana daga at-tanasub baina mabda'il ayati wa muntahaha dacewa tsakanin farkon aya da ta wanda wannan ma ɗaya ne daga cikin ijazin qur'ani duk inda ayoyin duk ayoyin qur'ani sai ka ga ƙarshen yana dacewa da farkon ƙarshen yana dacewa da farkon to sun ma'ataina
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب ثم إلى ترتيب الإهبار دان جيران تباد العباري دي أي ترتيب في الذكر جيران تباد أو جان أمبتو لا في الزمان مع الزمان بقى وهو جواب wannan ba da amsa ne mufassir yake amma yuqal daga abinda ake cewa ina ita a musal kitab bawa annabi Musa at-taura kana qabla nuzulil qur'an ya zo ne kafin saukar qur'an kai kaifa yudabu bi summa al-mufidati lit-tartibi wat-tarahi ya za a adabta haka da summa summa din da take fa'idanta da jerantawa amma da jinkiri wal fa'u lit-tartibi bit-tarahi wa ujiba aka ba da amsa ayran bi anna summa da mujarrad al-arfi kal wawi fala tasiba fiha wala tarai akwai wanda suka tafi akan cewa summa tana zuwa dan zara adafi ne kamar wawi shi yasa maganar da ake na cewa summa tana nuna tartibi da tarahi ba asali bane eh galibi takan zo wani wakatin takan zo magana ce wadda take galiba amma so da yawa takan zo inda ba haka da mun bai wa annabi Musa littafi shine at-taura tamaman dan cikawa lin ni'imati ga ni'ima dan cikawa ga ni'ima ai ayata na kitabul adil tamamin ni'ima mun ba shi littafin dan cika ni'ima a duniya ni'ima ko ta duniya da lahira littafin Allah ya kunshi hukunce hukuncen nan ai aiki da shi in an aiki da su tun a nan duniya za a samu mafita kafin a je lahira in an je lahira ma kuma a sake samun mafita barin yin aiki da littafin Allah ko yin aiki da littafin Allah shi ke sawa a fada rikici tun a nan duniya a kuma fada wani rikicin babba a lahira amma in dai za a tsaya a yi aiki da shi to ai za a sami mafita daga duk wani rikici alallazi hasan bisa wanda yake ya kyautata fa cika ni'imar ba wai ga kowa ba wanda ga littafin an bashi amma ya juya littafin baya ai ni'imar da zai samu ta wannan littafin ya ture ta tunda dai ya juya littafin baya amma wanda yake ya kyautata bil qiyami bihin da tsayawa da littafin to shine littafin ya zamo ni'ima a gare shi an ƙara cika ni'ima kenan gare shi amma wanda bai juya masa baya yau ko da yana karanta shi ai ya zamo kamar azaba ne gare shi ruba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu yawa mai karanta qur'ani alhali qur'anin la'antarsa yake shi yasa da za a ce mutum biyu wannan ba karanta qur'ani ya yi laifi amma yana aiki da shi shi ko wannan ya fi kowa jajircewa wajen karanta ƙur'ani amma kuma juya ƙur'anin baya yake ma'ana baya aiki da shi to a sai zama wanda baya karantawan ma amma yana aiki da shi ya fi fiye da wanda yake ya fi kowa bajinta wajen karantawar amma kuma ya juya wa ƙur'anin baya rubba ƙari illil ƙur'ani wal ƙur'anu yal'anuhu wa tafsilan bayani li kulli shay'in ga komai ba abin da ba a bayyana ba a cikin yau taji laifin dini da ake bukata zuwa gare shi a cikin addini wato wal ma'ana abin da ake nufi tamam cika ne alal muhsin minu bisa wannan kyautata ga cikin su bisa bil qiyamihi ne da saboda wasa da at-taurar ai ittiba'ihi lahu ai bin sa ga at-taurar wa misalihi ma muratihi da ko biyayya sa ga duk abinda at-taura ta zo da umarni da shi wacce na bihi mai hiyati ya nisanci kuma duk abinda at-taura ta hani daga gare shi haka nan ma qur'ani yake cika ni'ima ne ga wanda yake ya kyautata ta fuskar tsayawarsa da qur'ani ya zamo ya ubiya bi umarnin qur'ani ya nisanci abin da qur'ani yayi hani daga gare shi wa huda a taura shari'a ce wa rahmatan rahma ce la'allahu ko dai su ai bani isra'ila bani isra'ila ayil madlula alaihim wanda aka shirya akan su dauke da Musa wal kitabi da aka ambaci annabi Musa dan sa annabi Musa annabi ne zuwa banu Isra'ila haka nan littafin da aka bayar gare su ita ce ai shine a taura ko dai su banu Isra'ila yuminuna za su ba da gaskiya bil qa'i rabbihim daga muwa da ubangiji bil ba'si shine da tashin alkiyama
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا القرآن wannan ƙur'ani kitabun littafi ne an da muka saukar da shi li Allah ta ƙuno wato mubarakun mai albarka kuwa littafi ne mai albarka muka saukar da shi gare ku shi wato anzalnahu na ati ne na farko na kitabu shi yasa jumlar a mahallin rafa take tana cikin jumloli goma sha biyu da ake cewa a mahallin jumloli tara da ake cewa a mahallin rafa suke jumloli guda tara da ake cewa a mahallin rafa suke wanda guda shida akwai ittifaqin baki ɗan malaman nahu akai guda uku akwai sabani mubarakun kuma na ati ne wanda shi ya zo mufradi ba jumla ba na'ati ne na biyu na'ati yakan zo ya kididdiga kama anan ai kasirul hairi ai mai yawan alheri wal manafi mai yawan amfani dinan wa duniya qur'anin nan yana da amfani da yawa a ta fuskar addini haka nan kuma qur'anin nan yana da amfani da yawa ta fuskar rayuwar duniya abin da ake nufi wannan qur'ani mai girma littafi ne da muka saukar da shi daga lawul mafuz an saukar da shi a lailatul qadr kuwa wanda malamai da yawa suka ce farkon kamar daren da ta wuce daren goma sha bakwai saboda an yi yakin badar irin wannan ranar wato ranar sha bakwai ga watan ramadan irin wannan ranar to an ce kuwa shi ƙur'ani an saukar da shi a wannan ranar ne ko daren wannan ranar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa lamu anna maganin tun min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli wa zuwa wa ta'abil masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal furqani yawmal taqal jam'an ranar ita ce ranar da aka fara saukar da Qur'ani ko ranar da a daranta aka fara saukar da Qur'ani a irinta ne aka yakin badar a irinta ne aka yakin badar wadda 17 ce ga watan ramadan 17 ga watan ramadan to an saukar da shi a wannan daren zuwa saman duniya a baitul izzati sannan kuma ƙur'ani ya sauka da kaɗan-kaɗan dangane da abin da ke afuwa da aka ce mubarakun mai albarka mai yawan alheri da amfani a duniya da cewa ana samun waraka daga da shi ƙur'ani waraka ne daga cutoci cutoci na zahiri da na baɗini kuma ana amincewa da shi daga kisfewa ko shafe mutane su koma wani abu daban da kuma bata kuma shi ƙur'ani albarka ne albarka ne albarka ne yawa fil akhirati a lahira wato wannan wal akhirati din adafi ne akan fid duniya ai wa fil akhirati qur'ani albarka ne mai yawa a lahira wato inda bisho ma rabiu dan tinki yake fada كل حجاب بالقرآن يكشف أرزاق نلنا هذه ويلتف فالظلمات لم تزل إلا به كل حجاب بالقرآن يكشف دو ونسأل أنا أي منشي البركة القرآني أرزاق نلنا هذه دو ونوع إلى أرض ما ذا مسامو كومنا سامنس البركة القرآني ويلتف هكذا كما أني من لطفي البركة القرآني فالظلمات لم تزل إلا به دو وندوه duk wani rashin ganewa duk wani rashin fahimta ba ta- ba a wannan ba sa gushewa sai ko da qur'ani shi yasa in ana so a gane komai ana so a fahimci komai ana so a san komai to a koma ga qur'ani ba abin da za a koma ya gamsar kamar shi qur'ani qur'ani shine babban mai gamsarwa a wannan to a- da sababin cewa yana karɓar tambaya ta kabari daga me shi a ƙur'ani ga wanda ya tsaya da shi a nan rayuwar duniya mai kariya ne babba a lahira tun daga kabari ana sa bawa a kabari mala'iku na zuwa masu tambaya ƙur'ani zai tsaya wannan nawa ne ku kama gabanku wannan nawa ne ku san inda za ku kama ba nan ba Eh, haka nan kuma a wajen allah wa shahadati lahu zai ba da shaida gare shi zai ba da shaida haka nan an je can lahira kuma lokacin da Allah zai wa bayi tambaya shi ma qur'ani yana zuwa ya ce shi ya ji ya gani wannan ba ba abin da zai sa a yi masa azaba inda shadabi yake fada yunashidu fi irra'ihi li habibihi wa ajrid bihi su'ulan ilayhi muwassila qur'ani lauya ne babba yana tsayawa ya kare wanda duk ya kula da shi a nan duniya yana magiya ga Allah a ce ai wannan ya za a yi masa Qur'ani ya ce ban yadda ba ya tsaya da ni ya rike ni ba zan yadda a taba shi ba shi ko abinda duk Qur'ani ya faɗa a gaban Allah a ƙarshe Allah yadda yake da shi karɓa yake shi yasa lalle a tsaya a rike Qur'ani da muhimmanci to da zaman wasa inuwa ga akan mai kula da Qur'ani a tsananin zafin da ake gamuwa da shi a gurin da ake tsayuwa kafin hisabi wa ruqiyi bihi da kuma hauhawa da shi zuwa darajoji madaukaka za a ce da da mai qur'ani iqra'a warqa kama kunta taqra'u fi dunya ka karanta qur'anin duk karanta aya ko harafi da kai ana ƙara ma daraja anan ka karanta shi irin yadda kake karantawa a duniya shi yasa me za a yi wa ƙur'anin nan fattabi'u lalle a tsaya a bi ya ahla makata ya ku mutan maka ba su kadai ake nufi ba kowa abin nema ne daga gare shi ya tsaya ya bi ƙur'ani kitabu minallahi dalili dalaluhu ala akmalil arsali wa hawa talahu yanda shi ibrahim yake faɗa radiyallahu ta'ala anhu littafi ne daga wajen ubangiji da aka saukar basa mafi cikar manzanni gashi ko ya karanta shi gare mu wa bayyanahu islamu bina shari'atan lizal wahyi gairal mustafa wa hulam ya kuma mana bayani akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban mai bayani ga qur'ani to ya bayyana ya bayyana mana qur'ani shi yasa me ya rage mu tsaya mu bi qur'ani bil amali bi mafi ta fuskar yin aiki da abin da yake cikin sa biyayya ga qur'ani na kasancewa ne ga yin aiki da abin da ke cikin qur'ani dan kafi kowa zama ka karanta qur'ani ko kafi kowa daɗin murya da karatun qur'ani in baka bi qur'ani kayi aiki da abin da kake yake cikin sa ba to ka sani kai baka daga cikin ma'abuta qur'ani ma'abuta qur'ani na hakika sune wanda suke aiki da duk abin da qur'ani ya zo musu da shi suka gaskata suka yadda da haka wata ku ji tsoron ku kiyaye alkubra kafircewa ku kiyaye kafircewa ku bar sakaci a wajen yin aiki da qur'ani la'allakum turhamun ko dai ku ajikanku in kun yi haka din ajikanku to an taqulu أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين an taqulu anzalnahu an saukata qur'ani ne li Allah taqulu dan kar ku zo kuna cewa inna ma unzila alkitabu ala da'ifatayn min qawlina yomu ko da ba mu tsaya mun matawarkin shari'a ba ai muna da hanzari domin da aka tashi saukar da littafi ba mu aka saukarwa ba an saukar da littafi ne ga wasu kungiyoyi biyu sune yahudu da nasara yahudawa an saukar musu da attaura nasara an saukar musu da injila suma atina musal kitaba kuma an faɗa suma kafaina ala asarin bi rusula kafaina bi isa ni maryama wa ataina hulinjila an ba da injila ga nasara to ku ce ku ai abin da yasa kuka bace ba ku tsaya kun bi gaskiya ba dan ba wani littafin da aka saukar muku balle ya faɗakar da ku akan cewa a tsaya a bi gaskiya da an saukar muku da naku littafin da za a ga irin yadda kuke riko da gaskiyar to ga littafin nan an saukar muku ya rage ku kuma a gani za ku yi riko da ƙur'anin za ku riko da littafin nan da aka saukar muku in ya zama kenan kun riko da gaskiya ko kuwa za ku juya masa baya amma da yanzu an yanki hanzarin ku ba ku da damar ku ce ai an saukar da littafi ne bisa jama'u biyu kafin mu min kabli na kafin zuwan ku in kun na da su tim na gafi ne ko ko ba iya harshen su ko kai ba ba ku san yadda ake karanta littafin nasu ba balle har a ce kun yi aiki da abin da yake ciki in din wannan muhaffafatu muhaffafa ce daga inna lamarin da sha'anin hakika mu mun kasance wasu muha mahzufun ai inna wato da aka tafifinta da ya zama fi'ili ne zai bi ta sai ya zama fi'ili nasi wanda daman galibi haka yake zuwa yanda ibnu malik yake faɗa alfiya والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنزي موسلا da a ƙurani inda in ta zo muhaffafa to fi'ilin da ya bita in dai fi'ili ne zai bita to sai a ga fi'ili ne nasi kamar wa in yakadu allazina kafaru wa wa in kunna in kunna an dirasatihim to qira'atim mu ba mu iya irin karatun su ba la ghafilin lalle mu rafkananu ne wato shi ya saboda zama wa an shafe sunan shi yasa dole aka sa lamu a labarin shi ya kana din in kuna an da za su tilla ghafilina ya dan ma'rifatina la dan ba mu sani ba in zai sabbi lugatina domin littattafan nasu ba su zo da lugan mu ba balle har a ce za mu iya karantawa ai lana alamuha ba mu san ba mu san lugata su ba wal maqsudu manufa a yanke wani hanzari duk da za su kawo wa an su da hanzarinsu da aka sauka da qur'ani da lugarsu abinda ake nufi nazzalnar qur'ana mun sauka da qur'ani da harshen su dan kar su zo suna cewa rana alkiyama a taura da injila an saukar da su ne ga jama'u biyu da suke kafin mu da lugarsu shi yasa ban fahimci abin da yake cikin su ba inda an saukar da an saukar mana namu littafin da harshen mu ai da zamu gane za a ga irin kokarin da zamu to gashi an saukar muku da qur'ani da harshen naku me ya rage kuma in dai gaskiya ne magana da kuke to ai sai a gan ku kun tsaya tsayin da ka wajen biyayya ga qur'ani wajen yin aiki da abin da yake ciki aw taqulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون aw taqulu ko kada ku zo kuna cewa in lawanna unzila alaina alkitabu da a ce an saukar da littafi gare mu irin yanda aka saukar ga yahudu ko nasara lakunna ahada minhu da mun zama mu muka fi shari'a daga gare su li jaudati azhamina dan mu mun fi su kyawun hankali mun fi su kyawun fahimta to an sauka muku da littafin da harshen ku kuma kuma ya zo muku a hannun wanda yake ya fi kowa aminci a cikinku domin kafin a bashi littafin kafin ya ce allah ne ya aiko shi ku da kanku kuka yi masa lakabi da al'amin amintacce wanda kuke jayayya akan wa zai sa hajarul aswad a inda yake lokacin da kuka gina kaba ne kuka ce duk wanda ya shigo to a ƙarshe duk wanda ya shigo ta baba nishe ba kun yadda da hukunci sai ya zama farko wanda ya fara shigowa manzon Allah suna ganin sa kwace hazal aminu qarrari na bi hukumi wannan amintacce ne min yadda da shi duk hukuncin da ya min yadda da hukuncin to gashi qur'anin ya zo muku a hannunsa dan a ƙara yanka hanzarinku daga ja'akun bayyanatu hakika huzza ta zo muku bayani bayani ya zo muku min rabbikum daga wajen ubangijin wa huda wanda yake shari'a ne warhama liman ittaba'ahu warhamatu rama ne liman ittaba'ahu ga duk wanda ya bi shi faman azlam waye ya fi zalunci ai la ahada ba wani da za a ce ya fi zalunci mimman ka zo bi ayatillah daga wanda ya karyata da ayoyin Allah wasa dafa anha ya kau da kai daga gare ta a aurora anha ya kau da kai daga gare ta wato da ya ce la ahada yana nuni ne zuwa cewa istifhamin inkari ne wanda ya ɗauki ma'anar nafai so da yawa istifhami yakan fita daga ma'anarsa ta hakika wadda ita ce tambaya akan abin da ba a sani ba to a nan ba wai ana tambaya ba ne akan wani abu da ba a sani ba a'a ana tabbatarwa ne ana kore wani abu cewa ba wani wanda yake ya fi zalunci ana kore yiwuwar samun wanda ya fi zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah wanda duk ya karyata ayoyin Allah to ya fi kowa zalunci ma'ana ba ba wanda ya fi shi zalunci wasa dafa ya kau da kai anha daga ayoyin na Allah wannan abu ne zo ma daga wajen Allah amma a maimakon ka ɗauke shi ya zama istina ka sanya za ka bi ka tsira a'a ya zama ka juya wa abun baya cewa kai kana hangen akwai wani tsari naka shi yasa aka faɗa a wata aya wa mana arara an zikiri nuka fa inna lahu ma'ishatan rankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kai da kai daga ambatan Allah to fa zai fama da rayuwa wadda take mai kunci saboda da abin da yake ba bisa tabbas ba wanda yake tafiya bisa tsarin Allah shine yake bisa dahir shine yake bisa tabbas kuma a ranar alkiyama za a tashe shi yana makaho saboda kau da kai din da yayi daga ayoyin Allah shine anan kuma ubangiji yace sanadul ladzina yasdifuna an ayatina da sanin za mu sakayya ga wanda suke kau da kai daga ayoyin mu za mu yi sakayya da su al'azabi matsananciyan azaba ai ashaddahu mafi tsananin azaba bima kanu yasdifun da sababin kauda kansu din da suka yi daga ayoyin Allah ai bi sababi irali da sababin kauda kansu wata kazibim da ayatin lahi da karantawa da suka yi wa ayoyin Allah hal yanzuruna هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون hal yanzuruna masu karantawa da qur'ani ba abin da suke sauraro min ali makkata wato wato daga mutanen makka ba abin wa gairihim da su da wani su ba abin da suke sauraro illa an tace humul mala'ikatu sai ko a ce mala'iku sun zo gare su ita wannan waje ne akwai kira'a biyu akwai illa an tace hum da ta akwai ko kira'a illa an yace humul mala'ikatu sai ko mala'iku su zo musu liqabri arwahi dan karbar rawukansu mala'ikun ana nufin azra'ilu da mataimakansa au mala'ikatul azabi ko mala'ikun azaba da ana lima ta kaddama saboda abin da ya gabata gare mu a baya annal kafira wato can walau ta rizul mujrimuna fi gamaratil maut wal mala'ikatu basidu aydihim cewa shi kafiri muwakkalun bi azruhi sab'un min mala'ikatil azabi an wakkala bakwai daga mala'ikun azaba dan karbar ransa to abin da suke sauraro kenan wannan azaba ta zo musu ana ta faɗa musu su dawo su bi tafarkin gaskiya to amma da alama ba dawowar za su yi ba sai san da wannan mala'ikun suka zo gare su sannan ne kuma za su haɗu suna cewa sun ji sun gani a kyale su sa yi aiki mai kyau sa yi aiki mai kyau sa dawo su gaskata na za a faɗa musu cewa ba wannan ba za ta yi ba wato ya ƙulu na rabana absarna وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن هذا القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا wani azaba da kuke gani ba wani abu da zai sa a ɗauke ta da gare ku nan ba za a mai da ku duniya ba za a saurara muku ku tuba ba azaba ta riga ta sauka muku aw aw ya fiye rabbuka ko umarnin ubangiji ya zo gare su ai amruhu umarnin ubangiji bin ma'ana azabuhu ana nufin azabarsa a share da zalika da yace ai amruhu yana nuni ne ila anna kalama ala hasu murat bisa cewa magana bisa shafe murati ne wa da fara zalika ta hukuma ya kikatil itiyani ya ije zaton hakikar zuwan da wannan wa huwa intiqalu wanda zuwan irin wannan yana nufin curuwa min makanin ila daga wani waje zuwa wani waje izuwa musahilun Allah ta'ala domin irin haka wannan abu ne wanda yake ya koru a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala au ya ce babu ayat rabbika ko ko sashen ayoyin ubangiji a ce sun zo musu ai alamatu ai alamomin sa addallatu ala sa'ati me nuna cewa sa alƙiyama fa ta zo ai ala qurbiha bisa kusatin sa alƙiyama wal alamatul kubra ashar manyan alamomi guda goma ne wahiyar dajjal sune dajjal da dabba da za ta fito tana zance da mutane da wata kisfewa da za ta afku a gabas da wata kisfewa da kisfewa da zai afku a yamma da wani kisfewa da zai afku za ta afku a kasar larabawa da kuma hayaki da fitowar rana daga yamma da bayyana ya jojo da majojo da saukar annabi isa da wata wuta da za ta fito daga tsakiyar ƙasar adanu za ta kora mutane zuwa wajen da za a yi taron tashin alkiyama shi a nan ya ambata cewa guda goma ne amma malaman muskan ce manyan alamomin guda bakwai ne wanda su ake nuni zuwa gare su da harufan mudda iya nudko mudda iya nudko wato da mimi mahadi bayanar mahadi wanda shi a nan bai lissafa da shi ba ko bayyana mahadi tana cikin manyan alamomin tashin alkiyama sannan dan bayyana dajjal sannan aini an baki annabi isa ala nabi na wa alaihi salatu wassalam saukar annabi isa sannan yar ya juju da majuju sannan wato nunin naqatu salih sannan da'in da'in tulu'u shamsi min magaribiha fitowar rana daga yamma sannan kafin alqahad yawan fari shi a ciki wato guda biyu guda a bakwan nan shi sawi bai faɗi biyu ba kuma ya ƙara hasun bil mashriqi da hasun magharibi da hasun bil jaziratul arab da duhan shi yasa ya ƙara hudu kuma ya ƙara na biyar ma shine narun taru bimin ƙari adani wutar da za ta fito daga ramin adanu tsakiyar adanu a wannan ranar yau ya ci ba'aru ayata rabbika ranar da sashen ayon ubangiji zai zo wa hadu lo'o shamsi ina fitowar rana min magaribi ha daga yamma kamar fi hadisin sai ya ne yanda yake ya zo a hadisin da buhari da muslim suka ruwaito ai huwa shine kama fil buhari yanda yake ya zo a buhari an abi hurairata daga abi huraira kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu sa'al kiyama ba za ta tsaya ba a tatalo a shamsul magaribi sai rana ta fito daga yamma waruya an ruwaito an awalal ayati cewa farkon ayar zuhuru dajjal shine bayyana dajjal summa nuzulu isa sannan saukar annabi isa summa ruju yajuj wa majuj sannan fitowar yajuj wa majuj summa ruju dabbati sannan fitowar dabban nan da za ta ringa zartar da mutane in da dulu shamsu min garbi sannan fitowar rana daga yamma wa huwa awwalul ayatil izani shine farkon ayoyi masu girma al-mu'zinati bi tagayyuri ahwalil alamil ulwi wadda take sanarwa da cewa sifar halitta wato madaukakiya ta sauya wasu huli da ta kasa gaba da wazalika yanda abin yake annal kuffara kafirai yuslimu na fi zamanin isa za su musulunta zamanin annabi isa ya zamo ba wata jizya ma da za a karba duk wanda yake musulunci a sannan sai dai a kashe shi shi yasa duk duniya sai a koma duk an musulunta fai za kubira idan aka karɓi ransa wa mamma a hominar musulmi da musulmi na hakika da suke tare da shi raja a tsoron ilar kufri da yawa daga wanda suka ce sun musulunta da sai su dawo kuma ga kafirci bayan da zalika da lokacin sun magarbiya a sannan ne rana za ta fito daga yamma a wannan rana la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai ba zai amfane ta ba a imanin rai ba zai amfane ta ba nafsan din maf'ulun bihi ne amma anan yana cikin wuraren da yake dole a gabatar da maf'ulu bihi akan fa'ilin imanu shine fa'ilin asali fa'ili ya zo kafin maf'ulu bihi to amma akan jinkirta shi yanda mai mulha yake faɗa akan jinkirta fa'ilin yanda mai mulha ake faɗa rubama ukhira anhu alfa'ilu nahu qad istawfal haraj al-amil to akwai wuraren ma da yake dole a jinkirta fa'il eh dole a jinkirta fa'il kamar yanda ake akwai wuraren da yake dole a gabatar da fa'ilin kuma kamar yanda shi mai mulha yake faɗa wa in taqul kallama Musa ya ala faqaddim al-fa'il fa huwa aula a wannan ranar imanin rai ba zai amfane ta ba lam takun amanan min qablu da ada can ba ta imanin ba duk wanda ba mummuni ba kafin zuwan wannan rana dan bayan zuwan wannan ranar ya buɗe baki ya ce ya musulunta ko ya yi imani to ba za a saurare shi ba imanin nasa ba zai amfane shi ba wato lam takun amanan min qablu aljumlatu jumla sifatun li nafsin sifa ce ga nafsu shi yasa a mahallin raf'a take a mahallin raf'a take au kasabat ko korai da bata zamo lam takun da bata zamo kasabat ta yi aikin hairan alheri mafi imaniya a cikin imanin nata idan ta ce za ta tuba to ba za a saurari tuban nata ba ta bata aikata biyin ga Allah ba ai la tanfa'uha tawbatuha tubanta ba zai amfane ta ba kamar fil hadisi yanda yake ya zo a cikin hadisi rawiya an safwana an safwan ibn as-salim al-muradi an kabar daga safwan ibn as-sal wanda yake daga bani murad kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata kofa can wajen yamma tafiyar fadin kofar nan tafiyar shekara 40 au 70 ko shekara 70 ubangiji ya halici wannan kofar a ranar da ya halici samai da kasai kofar nan tana nan a buɗewa don tuba ba za a kulle wannan kofar ba sai rana ta fito daga yamma ya zo a hadisi min al-ashrad al-azami dulu ash-shams min magharibiha cewa fitowar rana daga yamma yana daga alamomin sa alkiyama masu girma da kuma fitowar dabba ƙasa wadda wasu cewa suka ce na ƙasu salihin ce ko ɗanta wayannan kowanne a cikinsu wannan abu guda biyu da fitowar rana daga yamma da kuma fitowar dabban nan kowanne a cikinsu ya riga zuwa kafin ɗayan to ɗayan yana nan a gurbinsa ba jinkiri tsakaninsu ya zo a wata ruwaya safiyar da rana za ta bayyana daga yamma kira da tun wana zuru za a waye gari wasu da yawa cikin al'ummar nan an mai da su burrai wasu an mai da su alhinzirai za a daɗe a littattafan da ake rubuta ayyukan bayi don sannan ba sauran wani aiki kuma alƙaluma za su bushe ba za a yi ƙari ba a wata hasana ba za a tauye wata sayi'a ba imanin rai ba zai amfane ta ba matuƙar dai kafin sannan ba ta yi imanin ba ko ba ta yi aikin alheri ba a cikin imaninta ya zo a wata ruwayar a rana ba ta gushewa tana gudu tana gudana daga inda take fitowa haƙi zuwa inda take faduwa hatta hatta ya tiyal waqtul ladzi ja'alahu Allah gayatan li tawbati ibadi har lokacin da Allah ya sanya shi matuƙa ga karɓar tuban bayan sa yazo fatasta azinu shamsu rana ta nemi izini daga ina za ta fito wata ma ya nemi izini ta ina zai fito a ƙi musu izini a tsare su gwargwadon dare uku ga rana gwargwadon dare biyu ga wata ba wanda zai san gwargwadon tsare su dinnan da aka yi sai 'yan kaɗan daga mutane aurari su ne ma'abuta wuridai wanda duk dare suna tashi su wuridansu da madauka ƙur'ani masu tsayawa da ƙur'ani da daddare sai sashen su yi kiran sashe wani wannan wani irin dare ne ai yi asuba ya cancanta a ce ta yi amma ka ga hayyau dare yana nan sannan ne za su taru a masallatansu da kaskan da kai da kuka da kururuwa ragowar wannan daren sannan ubangiji ya aiko mala'ika jibril zuwa rana da wata ya ce da su ubangiji ta'ala yana umarta ku ku koma ku fito daga yamman ku ku koma ga yamman ku fito daga yamman inda na an daina ba ku hasken da kuke fitowa da shi ba wani haske rana da wata su fashe da kuka saboda tsoron rana alkiyama ya da tsoron mutuwa rana da wata su koma su fito daga yammansu su fito daga yammansu su koma ƙwallon Allah subhanahu wa ta'ala wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ajiya ana bayani kan ayar halin zuruna wanda wakaci ya ko ba a karasa ba wanda an faɗa cewa ba wani abin da su wa'annan masu karatawa da ƙur'ani masu karatawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ke sauraro in ba cewa mala'iku su zo musu ba don karɓar rawukansu ko a ce lamarin ubangiji ya zo shine azaba ko kuma sashen ayoyin ubangiji aka ce ranar da sashen ayoyin ubangiji za su zo aka ce fitowar rana daga yamma yadda yake ya zo a hadisin buhari da muslim warada ya ce ya zo annar rasulallah sallallahu alaihi wasallam a cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kala ya ce yawman wata rana a ta da runa aina ta sabu hazi shamsu iza garabat kun san inda wannan ranar take yi idan ta faɗi kalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka sani kala manzo Allah ya ce inna ta sabu ila mustaqarriha ta tal arshi ita tana tafiya zuwa mazaunin ta karkashin al'arshi fa takhiru sajida ta wadi tana mai sujada fala ta zalu kazalika ba ta kushewa tana cikin sujadar hatta yuqalu laha kafi har a ce mata taso farji min haisu jiti to koma ta inda ka zo fata zo da ta mai matla'iha sai ta waye gari tana mai fitowa daga inda ta saba fitowa daga gabas wa haka za kullum wani haka abin yake faruwa a kullum sai za a ranar lahu an yi a hamin magaribi ha in allah yana nufin ya fidda ita ya sa ta fito daga yamma a basa sai a tsare ta fata kulu ta ce ya rabi ya ubangiji inda masiri ba'idu tafiya ta fada nisa tafiya ta fada nisa fa ya kulu laha sai ubangiji ya ce da ita ƙuduli min haisu garabti ki fito ta inda kika faɗi faƙalan nasu alamar wannan daren an ta dula shi ne daren za ta tsohon ƙadar salatu layalin kamar darare uku fa su jiru lalina shona rabban wanda suke tsoron allah su farka fa yi salluna su yi sallah sun mai karuna talatan sannan su gama sallar tasu wallailu makanahu lam yanqut dare yana yanda yake bai warware ba yana nan yanda yake su ga tuna baraji an bayana nuna su koma inda suke kwance su bacci ta ita sai ka zo lokacin da suka farka wallailu makanahu dare yana inda yake hafu an yakuna zalika ne dai amrin azimin sai su tsoron kan wannan ya zama tsaka a gaban wani babban lamari ne fa idza asbahu idan gari ya waye a dala alaihim dulu shams sai fitowar rana ya tsawaita gare su wannan mafi ta zuru na istalar alaihim min kibalin magarib suna cikin sauraron sai ga rana ta fito gare su daga wajen yamma a wannan ranar wata rai imaninta ba zai amfani ta ba wadda da can ba ta yi imani ba ko ba ta yi aiki kyakkyawa ba a cikin imaninta ko ce ne da su ya rasu lalla a intajiwa ku saurara a hada hazil ashiya'i ku saurara ɗaya daga cikin wannan abubuwan ina mun ta mu masu sauraro ne mu masu sauraro ne to ba wawara da ya zo a hadisi la ta zalu shamsu ta jari min matlaiha ila magaribiha rana ba ta gushewa tana gudana daga inda take fitowa zuwa inda take faduwa kullum za ta fito ta inda ta saba ta je ta faɗi inda ta saba hatta ya fi alwakatu da zai ja'ala Allah ba ta lita wata ibadi har sai lokacin da Allah ya sanya matuƙa ga karɓar tuba bayan sa ya zo rana ta nemi izini daga ina za ta fito wata ma ya nemi izini daga ina zai fito ba za a musu izini ba a wato sai a tsare su gwargwadon dare uku ga rana dare biyu kuma ga wata ba wanda zai san gwargwadon tsare su din da aka yi illa galilun minna sai ko yan kaɗan daga mutane su ne ma'abuta na fulfure da maɗauka ƙur'ani sai sashen su yi kiran sashe sai su haɗu a masallatansu a suna kasar da kai da kuka da ɗaga murya ragowar wannan daren sannan ubangiji ya aiko mala'ika jibril zuwa rana da wata ya ce da su ubangiji ta bari ko ta'ala yana umarta ku ku koma zuwa gurin da kan faɗi sai su koma ku fatarwa in ya so ku fito daga can wala nura ba wani haske da ya rage gare ku a wajen mu ba wani haske ba fatarki shamsul kamar rana da wata su fashe da kuka saboda tsoron rana alkiyama da kuma tsoron mutuwa rana da wata su dawo su fito daga yamma mutane suna wannan halin suna ƙasƙan da kai ga Allah wanda suka koma rafkana wanda suke cikin rafkana suna cikin rafkana su sai ga mai kira ya kira na'am hakika kofar tuba kan ugule ga an gama rufe shi ga rana da wata sun fito daga yamma sai mutane su duba sai ga su sun fito baka kirin baki kirin kamar diloli guda biyu manya ayil gara da tainil azima ta ne a manyan diloli guda biyu masu girma ba haske gare su wala nura ba haske wannan shi ne fadin ubangiji wajibi a shamsu wal kamar aka da rana da wata sai su dago su kamar raguma biyu almukura na ne wanda yake an musu da baibayi kullum min huma sahiba husti bakan kowane daga cikin su yana jayayya da abokin tafiyarsa wajen tsere mutanen duniya suke kururuwa iyaye mata su shagala daga 'ya'yan da suke shayarwa duk mai ciki za ta haife cikinta amma bayan allah managarta da na kirki da managarta su kogansu zai amfane su a wannan ranar za a rubuta musu ibada amma kangararru da maɓannata kogansu a wannan ranar ba zai amfane su ba za a rubuta musu nadama idan rana da wata suka kawo tsakiyar sama malaka jibril sai zo musu dikoro ne ma ya kama kahonan su ya mai da su yamma sai guri mu ma bi ba ya sa su su faɗi a kofar tuba sannan ya mai da bato markan kofar guda biyu abinda ke tsakaninsu sai ya haɗe wala halalo sai su zama kamar ba wata tsaga a cikinsu ko ba wata kofa ba wata kafa a cikinsu in aka rufe kofar tuba ba za a taɓa tubar da wani bawa zai ba bayan nan duk wani hasana da zai aikata bayan nan ba za ta amfane shi ba sai fa abin da daman ya saba yi su wannan zai ci gaba da gudana gare su wanda ya saba yin ayyuka na kirki to ayyukan da ya na kirki a sannan za a rubuta masa amma wanda bai saba ba ya ce yau zai fara za a ce ai kama kara ba makara kama kara wakacin farawar ya huce ya zo ta duniya za ta zauna bayan fitowar rana daga yamma shekara 120 mummunai suna jin daɗi a cikinta shekara arba'in a cikin ɗari da ashirin ɗin nan za a shekaru arba'in na jin daɗi ga mummunai ba za su yi burin wani abu ba sai Allah ya hore musu shi sai kuma mutuwa ya saukan musu wayu su ya gaggawa ɗin nan su ringa mutuwa a wahidu a to waye falaka mu ne zamo ba mummunin da zai saura sai kafirai su zamo sun suka rage suna barbara a hanyoyi kai ka ce dabbobi ne har mutum ya zake wa mace a tsakiyar hanya wannan ya tashi daga gare ta wannan kuma ya zo wanda yake na kirki a cikinsu a sannan shi ne wanda zai ce da su da Allah a ɗaba tsakiyar hanya ma da kun bar tsakiyar hanya da ya fi kyau su zamo suna ta rayuwa irin wannan da ta layu da lahadin min nikahi ya zama ba dan da za a sake haihuwa na aure ba dan auren da za a sake haihuwa sannan kuma Allah ya sa mata su koma bakarare ba sa iya samun ciki ba sa iya ɗaukar ciki a shekara talatin haka a dukkanin su koma 'ya'yan zina ne ya shirarar na miyagun mutane alayin ta kumusa a kan su nesa alkyama za ta tsaya kulce ne da su in ta zuru ku saurara a hada hazihil ashiya ɗaya daga cikin wannan abubuwa a ina mun ta zuru mu masu sauraron haka ne an muta daidai wannan umarni ne da ba da tsoro ala haddi imalu ma shetu daidai yake da faɗin ubangiji imalu ma shetu innal ladzina farraqu dinahum ko an ja to innal ladzina farraqu dinahum haqiqa wa'anda suka rarraba addinin su bi tilafin bi da sabanin sa cikin addinin fa azu barahu suka yi riko sashe wa tarako barahu suka bar sashe al'akarabu abin da ya fi kusa kama kalin mafassiru kamar yadda mai tafsirin mu zai faɗa nan gaba ana nazalar cewa ita ta sauka ne a cikin yahudu da nasara saboda abin da ya zo a hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu yace na'am hakika wanda aka yi kafin ku daga mabuta littafi sun kasu gida saba'in da biyu hakika na al'umma za ta kasu gida saba'in da uku a ciki gida saba'in da biyu duk 'yan wuta ne gida ɗaya ne kawai 'yan aljanna wahiyar jama'a su ne wanda suke kan abin da jama'ar farko ke kai wata ruwaya wanda yake kan abin da nake kansa ni da sahabbaina wato bi fa'azu barahu sai riko da sashe wata raku barahu kama kawo Allahu anhu yanda Allah ya kaito daga gare su fi suratul nisa a cikin suratul nisa wai quluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd suna cewa sun yi imani da wani abu a ciki sun kafirce da wani abu ba su yarda sun imani da shi gaba ɗaya ba wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya firakan ce zalika kungiya kungiya a cikin wannan wa fi qira'atin akwai wata qira'a wadda ita ma sab'iyya ce a fara kudi nan innal ladzina fara da karin alifi bayan fa kuma rabba da shadda ba wayannan da suka bar addinin su ai tara kudi nan suka bar addinin su allazi umiru bihi wanda aka umarce su da shi wa humul yahudu wan nasara su ne yahudu nasara su suka bar addinin da aka umarce su da tsayawa a kai lasta minhum fi shay ba ruwanka da wani abu na ke kyale su kawai ka zura musu ido da abin da suka dauka za su yi su je su tai ba ruwanka da wani abu na a falata ta arallam shi yasa kaka bijira gare su ai lasta mamuran biki tare ba mace ka ka yage su ba wa za ma masha alaihi mufassiru min annaha mansuwat wannan shine abinda mai tafsirin mujalaluddin suyudi ya tafi akai na cewa ita wannan ayar mansuha ce wakila akwai kauli da cewa innaha mukamatu a a ba mansuha bace mukama ce wal ma'ana ya zama abinda ake nufi kenan an tabari minhum wa min af'alihim ba ruwanka da su kaka ce zaka bi su da duk wani aiki nasu wanda wannan magana ana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam amma abin nufi wani kai da kake musulmi kaka yadda wani ba yahude ko wani ba nasare ya ce zai kawo ba wani tsari ka tsaya saurarensa kai tsarin da yake gabanka tsarin da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma ya kawo ma dankali ba ruwanka da duk wani tsare-tsare nasu liƙaɗi na sabihin minka bikurin saboda ko da sun ce suna ka ne ko wannan ai tsari ne na ƙasashe masu tasowa ko wannan tsari ne na ƙasashen afirka amma gaba ɗaya ba wai an tsara kan tsarin addini ba ko abin da addini zai yarda da shi to ba ruwanka su je su yi na duk wata dangantaka da suke hangen kuna da ita da kai da su to sun yanke wannan dangantaka saboda ba su yarda sun musulunta ba duk wanda bai yarda da musulunci ba kowaye naka ai ka nuna masa cewa ba naka bane fa wanda yake yarda da musulunci duk irin nisansa daga gare ka cewa ba ku haɗa waje ba ba ku haɗa ƙasa ba ba ku haɗa fata ba shi ga irin fata su kai ga irin taka to amma dai shi ɗin shi ne ɗan uwanka shi ne naka wanda yake wajibi ku haɗa kai tun da dukkaninku kun yarda da Allah kun yarda da tsarin Allah to abin da yake wajibi a sannan shi ku haɗa wa inna ma amruhu ila Allah da yadda lamarin ya tabbata ga Allah ya tawalla Allah ne yake jibintarsa su mai na biyu sana ƙarshe Allah zai ba su labari fi lahirati a lahira bi ma kanu ya fa'aluna da irin abin da suke aikatawa kai jazihin bihi zai musa kayya da shi wa haza mansuhun bi ata sayf bisa fassara shi da ya tafi akai ta falata ta azallahum to sai a ce wannan ayar an yi nasinta da ayar takobi cewa a yaƙe su ayar da ta zo da cewa a yaƙe a yaƙe kafiri qatil ladina la yu'minuna billahi la yu'minuna billahi wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba hatta yu'tul jizata an yadi to من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة وان يزور كيكاوان أيكي أرانا القيامة فله أشهر أمثالها to karancin abin da zai gani na sakamako akan wannan kyakkyawan aiki nasa shine a ninka masa goma za a bashi ninkin haka goma ai da za a ashir hasanati za a bashi ladan wanda ya zo da hasana goma duk wanda ya zo da hasana ɗaya to ƙarancin sakamakon da zai karba ya karbi sakamako akan hasana goma haza ihbarun bi aqallil mura'afati wannan ba da labari ne da karancin ninkawar in ba haka ba ya zo cewa ana ninka hasana gida saba'in cewa ana ninkawa saba'in haka nan ma an ambaci cewa ana ninkawa ɗari bakwai kamar na suratul baqarati masallu zina min kuna bana mutum bil kamar sali habbati nan batan sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mai atu habba wani gari sabi ya zo ma ana ninkawa ba lissafi kamar inna ma yi wa fasabiruna ajrahum bi gairi hisabi ka sani cewa ninka aiki mai yin biyayya ce ga yadda aka doshi Allah da wannan aikin ba wai kowane aiki don kawai mutum ya tsaya yi sallah shi kenan za a ba shi ladan sallah a ninka ba a'a sai an fara bincikawa me nufin sa ne da sallan nan in ya yi sallah don cewa kawai ai abokansa suna yi sun tashi sun yi barashi ma yayi don ka a ce ya ware to wannan aikinsa na wajen abokansa abokansa sa san cewa eh bai ware ba don cewa kawai ai abokansa suna yi sun tashi sun yi barashi ma yayi don ka a ce ya ware to wannan aikinsa na wajen abokansa abokansa sa san cewa eh bai ware ba iyakarta kenan abinda sallar za ta yi masa shine cewa abokansa sun san bai ware shi ba su ba sun yi sallah shi ya zamansa ba amma wajen Allah bai da komi wajen Allah bai da komi wa inna ma li kulli mri'in ma nawa shi yasa ne kuma shi gaba daya Allah ya dosa ma da sallata su Allah ne yace ai sallah shi yasa shi ko zai sallah ba ta ya gudu daga wuta yake ba ba ta ya shiga aljanna yake ba a'a tsayawa tsantsan abauta wa Allah don ko Allah ko da bai aljanna ba ko da bai wuta ba ai ya cancanci abauta masa wannan yasa to shi kuma sallarsa ta kai shi ga Allah wanda yake wajen Allah ko ai ya fi karfin aljanna ma ko ya fi karfin wutar ta wani waje tunda shi babban abin da zai samu yaddar Allah warin wani minan lahi akbar yaddar Allah ko ai ta fi girma daga dukkan wani sakamako da ake fada to dukkan wanda ya lasin sai girmama ninka hasanarsa sai ya zamo aksara ta fi yawa ta nan ne shi yasa lalle a tsaya a ihlas wannan ne yasa tasawufi tsarin sufaye ya fi kowane tsari muhimmanci saboda su sufayen nan Allah saka musu da alheri su ne suka sa a gaba ya za a tora bawa akan ihlas wani matakai za a ɗauka a gyara zuciya har ya zamo ta daina dosar wani abu daban ba Allah ba a cikin ibadun da take ya zamo Allah kawai take hange a komi nata ta daina dosar wani shi yayin da ibnu zakari yake faɗa ne ilmin bihi tasfiyatul bawadini min kadirati nafsi fil ma'adini bihi yasiru al-abdu lil ihlasi samaratil ibadati bil ihtisasi wa zaka wajibun alal mukallafi tahsiluhu yakunu bil mu'arifi shi tasawufi ilimi ne da yake wato ba da dama a tsarkake abin da yake boye fikiyu yana magana akan a tsarkake abin da yake zahiri a san ya za a rabu da najasa ya za a yi tsarki na kari ya za a yi wajen wanka har ya zama an kubuta daga janaba ko duk wani kari amma galibi iyakarsa nan amma shi tasawufi shi yake magana cewa ya za a rabu da riya ya za a rabu da ujubu ya za a rabu da kibru ya za a rabu da dukkan ɗabi'un da suke ɗarɗafewa zuciya su hana ta fuskantar Allah to tasawufi shi yake magana akan wannan shi yasa bihi yasirul abdu lil ikhlasi da tasawufin nan ne bawa zai iya kaiwa ga matsayin ya ruko da ikhlasi wanda ihlasin nan samaratil ibadati shine amfanin ibada ma'ana sai ibada ta gamu da shi sannan take amfani ibada duk irin kyanta a zahiri duk irin yanda za ta birge wanda aka yi a gabansa amma ya zamo ba ihlasi mai ita ba ihlasi to ba inda za ta wajen Allah ala lillahi dinul khalisu sai ibada da take an yi ihlasi a ciki ita ce fa take zuwa ga Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum at-taqwa din babban abu a cikin sa al-ihlasu dosar Allah nufin Allah da duk abin da bawa yake aikatawa fa kullu man azuma ilasu duka wanda ilasu sai girmama kana mura a fatu hasanatihi aksar ninka hasanarsa sai ya zama yafi yawa daga nan ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a gaba da lamarin sahabbaina kan ku mai da su karan bara bayana na rantse da wanda raina ya tabbata ga ikonsa da a ce ɗayan ku zai ci da kamar girman dutsen uhudu na zinare bida ba zai kai gwargwadon mudin na ɗayansu ba ko rabin ma mudin ko rabin mudin ba zai kai ko da rabin wannan ba to wanda shi yasa me yasa aka ce su aikin su yafi ko kankanin ne suka yi amma kuma sai yawa saboda ihlasin da suka samu saboda zaman su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne na ihlasi wanda duk wanda ya zo daga baya ba zai iya samu ba shi yasa wanda ya zo daga bayan su ko za a ce wannan ai kudubi ne ko menene ko gausi ne ko fardi ne ba zai kai matsayinsu ba ta dangane da wannan zaman da suke da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa da shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala ne yake cewa ai duk abin da zamu yi in aka kwatanta da abin da sahabbai suka yi to kamar tashin tsuntsu ne wanda yake gwani wajen tsa gudu a sama wajen tashi a sama a ce za a kwatanta da tafiyar kiyashi ina zai kai fa amaluna ma'ahum kama kala shekuna kadairil kadati ma'adabi bi numailati shi yasa ba za a kai kamar su ba saboda wannan zaman da suka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallama to wanda ya zo da hasana falahu ai la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah shi mufassiru wa fassara alhasanata ya fassara hasanar bi la ilaha illallah da kalmar la ilaha illallah wa huwa adu tafsirai ne ɗaya ne daga fassarori guda biyu cewa ai duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah ba makawa zai ga lada akan aikinsa ko da akan la ilaha illallah zai je aljanna tunda ba da za a ce ya dawoma a wuta la ilaha illallah din nan za ta amfane shi wajen cewa ya tsira a wuta ko zarfa tumna limani wanda yake shine babban abokin asirin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda magana da yawa da manzan Allah bai faɗa ga sauran sahabbai amma shi yana faɗa masa yace a ƙarshen zamani za a wayi gari gaba ɗaya an mance komi na addini ba ƙur'ani ba hadisi ba wani littafi ba sallah ba wanda ya san meye sallah ba wanda ya san meye azumi ba wanda ya san meye zakka ba wanda ya san meye jihadi ba wanda ya san wani abu sai dai za a ringa samun wasu su ce to mun tarar da magabata sukan faɗi wata kalma wai la ilaha illallah wannan kadai suka sani iyakar abin da suka rike sai wani da yake wajen huzaifa yake cewa to la ilaha illallah ba sallah ba azumi ba zakka ba haji me amfaninta huzaifa ya kawo da kai bai ce ko bai ba mutumin nan ya sake maimaita maganarsa huzaifa ya kawo da kai mai ce ko mai ba mutumin nan sai ya sake mai ta magana sai la ilaha illallah ko ba sallah ba zakka ba ajin da haji ba ko me za ta amfane su sai zai fatu ya ce bala tanfa'u ai duk da ba sallah ba hajin ba wa duk sauran amma la ilaha illallah nan ita kanta za ta amfane su dan ko da sababinta a ƙarshe dole sai sun gudu sai sun tsira daga wuta duk wanda za shi da la ilaha illallah wajen Allah bayan da za a yi dawwama a wuta wa wajibun ta'zibu bari ne takab kabiratan amma summa al-huludu mujtana lalle ne a cikin masu aikata manyan zunubai a zusu azaba amma a ce an dawwamar da su a cikin azaba to wannan abu ne wanda ba zai yi ba wanda duk yake ya mutu yana musulmi da la ilaha illallah a bakinsa to bayan da za a ce ya dawwama a cikin wuta duk irin abin da ya aikata duk irin abin da ya aikata ko ba za a ce ya dawo ma abota ba shi yasa la ilaha illallah din nan za ta amfane su wanda hadisin nan wato ibnu maja ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito shi to a shi yasa shi ya fassara hasanatu din da la ilaha illallah shine wa huwa adu tafsirai ne ɗaya ne daga cikin fassarori guda biyu wal ahar ɗaya daga cikin fassarar annal murada biha shine cewa abinda ake nufi da ita duk abinda Allah ya umarni da shi ana bukata bawa ya kokari duk abinda Allah ya umarni da shi ya ga ya je da shi wajen Allah ya aikata ya je da shi a rubuce a takaddunsa wajen Allah tabaraka wa ta'ala kada ya takaita magabata himma suke ba sa yadda wani aiki na alheri a ce ya tsere musu a ce kai aiki na alheri sai dai ka ji an faɗa ko ka gani a rubuce ka karanta amma kai tun da kake a rayuwarka ba ka taɓa ƙoƙarin yi ba tayo ka rayu shekara hamsin ne tayo sittin tayo saba'in tayo ko nawa ne dai ai tayo wannan aikin na hasana ba zai ɗauke ka yi ni ɗaya ba tayo ma ya ɗauke ka ƙarƙari a ce yinin ya ɗauke ka ko kuma a ya haura haka matsalan aikin hajji wanda ba kwana ɗaya ake gamawa ba amma dai ba wai duk gaba ɗayan wakacin ba ne yake tafiya a cikin aiki eh misali tsayuwa arfa ai cewa aka yi ma kamar wajen malikawa wanda yake rukuni a ciki ka tsaya ko da gwargwadon kifta ido ne bayan faduwar rana ko akwai wajibi ka tsaya kafin rana ta faɗi a tsarin malikawa ko a fahimtar malikawa ba dinin ne ake yi ana abu ɗaya ba sai dai dan wato wakaci ne da ba dama a fuskanci wani abin amma dai ba wai wakaci ba dai aikin ne yake ɗebewa ba gaba ɗaya so da yawa zama ake ko a ta bacci ba to a ce ba ba an faɗi wani aiki wani abu da Allah yake bukata a ce ka zo da shi ya umarnin ka zo da shi a ce ka gama rayuwa ba ka zo da shi ba ai ba ai wa kai nasiha ba ba ai wa kai nasiha ba ayyukan nan duk da ba Allah yake bukata ka zo da su ba dan zai amfana da su bane ko akwai abin da zai mora a ciki a'a dan kai ka amfana da su ne dan kai ka amfana da su ne shi yasa a rayuwa ko wadda take madawwamiya shi yasa ya she meye alama hankali ko alamar wayo ko ganewa a ce ba waye kokarin zuwa da haka ya kokarin zuwa da abin da Allah ya umarni da shi to fayashmalu zikira ya hada da ambatan Allah wanda an faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a koyaushe yana ambatan Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskurullah ala kulli ahayini hadisin da Buhari ya kawo mu'allaki muslim ma shi ya kawo shi da isnadin sa ko haka nan kuma ya hada da sallah wadda take ita ce babbar ibada duk ibadun da ake ga Allah ba kamar sallah wa hal qutu ruhin kas salati wa hal tara misalan li duhrin aw siyamin liman zaka a liman safa inda Shehu Ibrahim yake fada ai ba wani abu wanda yake abincin rai ran da yake rayayye irin sallah was sadaqati kamar sadaqa wadda aka faɗa turfi'u garabar rabbi tana bice tana ije azabar Allah wa gairi zalika da wani wannan ko wa gaira zalika ya hada da wani wannan fa yasmaru zikira was salata was sadaqata wa gaira zalika ya hada da wani wannan min anwa'il birri daga nau'o'in ayyukan alheri a fassara da wannan fassara shi yafi kamata ma yunji min la annahu gyara ne wajen la annahu arada hususa ma yunji min shirki ba wai yana nufin zarar abin da ke tsayarwa daga shirka ba ba wai zarar kalmar la ilaha illallah ba wadda takan tserar da bawa daga a ce yana shirka to wannan sakamakonsa shiga aljanna idan yana nufin an bato da kalmar la ilaha illallah kuwa ba mafumi gare ta duk zikiri ma ba sai lalle la ilaha illallah ba alhamdulillah zikiri ne subhanallah zikiri ne har an samu sabanin fahimta ma tsakanin daga a ce yana shirka to wannan sakamakonsa shiga aljanna idan yana nufin an bato da kalmar la ilaha illallah kuwa ba mafumi gare ta duk zikiri ma ba sai lalle la ilaha illallah ba alhamdulillah zikiri ne subhanallah zikiri ne har an samu sabanin fahimta ma tsakanin wasu malaman cewa to tsakanin la ilaha illallah da alhamdulillah wanne ya fulada da yawa dai sun ce yo inda wajen lada ne alhamdulillah gaba take ma da la ilaha illallah ko da yake wajen daukaka ita la ilaha illallah gaba take dan cewa ita ce kalmar da ake shiga musulunci ita ce bambanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba zalika bi annahu kanu kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna to wa afrada fil hasanati wajen hasana an kawo ifradi aka ce wato aka kawo wasayyati aka ce man ja'a bil hasanati ba hasanati ba haka nan ba a ce sayyati ba duk an kawo da ifradi domin da an kawo su jam'i an ce man ja'a bil hasanati ko man ja'a bil sayyati to hima la rubbama to hima ta yi a dauka annan jaza'a ijmali cewa sakamakon na gaba ɗaya ne wato duk wani nau'i na hasana da cewa aka man ja'a bil hasanati to wanda ya zo da baki ɗayan hasana ashe kenan in ba ka zo da baki ɗayan hasanar ba ba za a baka lada ba eh in hasanonin sun kai dubu ka zo da ɗari tara da tasa'in da tara sai a ce ina ɗaya in ba ka zo da ita ba ka koma da sai a zaci haka ko tunda an ce hasanati ya nuna duk gaba ɗayan su ko cewa aka manja da sayyi'ati ashe sai wanda duk yayi nau'o'in laifuka amma in nau'in laifuka in nau'i nau'i na laifi ya kai dubu to ya zama wanda ya yi iri 999 amma bai ɗayan ba to shi in ya zo ba za a yi masa sakayya akan mummunan aikin ba kenan wanda ko ba haka ake nufi ba shi yasa sai aka kawo da ifradi aka ce man ja'a bil hasanati man ja'a bis sayyi'ati to inda za a bashi a baki ɗayan hasanoninsa dukkaninsu a bashi a shirata amsali ninkin su goma a ba haka ake nufi ba bari sakamakon ga kowane ɗaiɗai ne daga nau'o'in hasanar da kuma nau'o'in sayyar domin ta sanar tana fifita juna juziya alaba da ha ashirin ta yi masa kayya da ninki goma bisa wani nau'i na hasana a bisa wani nau'in ko a yi masa sakayya fiye da ninki goma wani sai ta yi shi a wajen azumi ba killace azumin nasa yake yadda ya dace ba shi yasa an tashi masa lada akan azumin sai ya zama kasa-kasa ake amma wajen sallah kuma a nan allah yana taimaka masa ya tsaya ya zama ya samu hushu'i ya samu hururi ya samu cikakken ihlasi zai iya sai ya samu ninki ninkin lada a wajen sallah amma a wajen azumi sai ya zama bai kai ba dayo hirarrake ko kalle-kalle yana azumin yana hirarrake ko yana kalle-kalle wanda ana faɗa cewa wanda yake azumi malami da kaular zuri wala malabihi ko falaisa lillahi hajatun fi an ya da'a da'amahu wa sharabahu cewa yayi azumi a ganshi ma ba kawai a wajen barin abinci ko barin sha'awa ba a'a a bar maganganu haka marasa kai ballantana har a fada gayi da wayansu wanda dole galibi in maganganu za su yawa tun karshen ta sai an fada gayi ga wani ko da wuya a ce za a yi hira ta dore ta dore ka ga yi da wani bai shigo ciki ba galibi da wuya haka ta faru to shi yasa alhassanatu ta tafawatu hassana tana fifita juna hassana tana fifita juna kuma ko ka sallar duk sallah sallah ce amma ba za ka kwatanta sallar da aka yi a wani masallaci da sallar da aka yi masalan a masjidul harami ba ga han saboda an yi ta a madaukakin waje kuma tayo da ninki ninkin jama'ar da za a yi a wani wajen ko sallar da aka yi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba za ka ninka ba wanda tayo mai sallar ba kawai ya yi ta ma a masallacin manzo ba a'a ya yi ma a raura a masallacin manzon Allah kuma a raura kaga wannan ninki ninkin ya zamo da yawa ma baina kabri ko ma baina baiti wa minbari rauratun min riyalil jannati wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo da kikkiawan aiki fa ashur amsal zai samu ninki goma ai da za wa ashir hasanati ai karanci ya samu ninki goma za a sa bashi sakamakon hasana goma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo kuwa da mummunan aiki yadda mafassiru shi ya tafi a kai shi ne a shirki ya zo da shirka alama kan mufassiru in za a dubi yadda mai tafsirin nan jalalu daidai suyudi ya fassara hasanatu a baya tunda has fassara hasanata bila ilaha illallah inda ya fassara hasana da la ilaha illallah shi yasa wanda ya zo ga Allah yana mushriki fala ilaha illa misla sakamakon da zai gani na shirkarsa ne da abin da zai gani sakamako ne akan shirkarsa au ma huwa amu ko ko a ce a'a sayyi'atu din ya hada da shirkar ya hada ma da sauran duk abin da yake saba wa Allah ko da wato a, sauran kaba'iru ne haka har ma saga'iru ga wanda bai nisanci kaba'iru ba tunda wanda ya nisanci kaba'iru ai an ce za a gafarta masa saga'iru ko in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum allazina yajtanibuna kaba'ira lismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirati yanda ibrahim shaw ibrahim sai ibrahim lakani yake fada wa bistinabin lil kaba'ir tughfaru sagairu wa jaluru yukaffiru wanda ya zo da duk wani aiki wanda yake mummuna falajiza to ba a yi masa sakayya illa mislaha sai ko sa'a mummuna sakamako guda daya ai in ma ta huwa ga gairu ta ai in ma ta gaira ta ibi idan mutu alhali bai tuba ba wa juziya ya zama kuma bai gamu da yafewar Allah ba tayu in ya mutu din ma bai tuba ba amma kuma ya zamo ya gamu da yafewar Allah tunda Allah ya faɗa cewa duk wani laifi da za a je masa tayu ya yafe tayu ya gafarta abu ɗaya ne kawai baya hafewa ko shine shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u malamai kuma suka ce abu na biyu da Allah baya yafewa shine cutar da bayan Allah cutar da bayan Allah to Allah fa ba zai yafe ba kaka dauka zaka taba bayan Allah kuma ka je wai Allah ya yafe ma ina kun kai fashita fa inna allaha zu karamin wa ma alayka idza aznawta min ba fi isl illa sunataini fala taqrubuhuma abadan ashirka billahi wal irrar bin nas wani yake cewa dan uwa duk wani matsayi ma da ka tsinci kanka to damuwarka katta cika yawa dan duk matsayin da kake kai tayu Allah ya ce ya gafarta ma tunda Allah ya faɗa inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u amma illa sadatain akwai wasu abu biyu wannan fa kakka dauka zaka je wa Allah da su wai Allah ya gafarta ma wannan Allah ba zai gafarta ma ba fala ta karabu ma ko fala ta karubu ma abada ba kai ba cewa za ka kusace su har abada menene abu biyu ashirka billahi wal irrar bin nas tare da wani da Allah Allah ba gafarta shirka sai kuma me cutar da bayan Allah kakka yadda ka cuci wani in ka je da haƙƙin wani a kanka to sai fa an bi masa haƙƙi ko wai ko da kafiri ne kuwa ko kafiri ka cuta ka je sai Allah ya bi masa haƙƙinsa Allah ba ya shi dan ka cuce shi ba an yi shi ne dan ya imani amma ya ƙi imani amma ba an yi shi bane dan ka cuce shi wa illa idan ba haka ba fa amruhu mufawwaru li rabbi to za a fawara lamarin ga Allah yanda mai jawharatu tauhid yake fada wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwaru li rabbi fa in sha Allah ya ga dama azabahu ya masa azaba wa in sha Allah ya ya nufa afa anhu sai ya yafe masa in Allah ya nufa ya masa azaba in ya nufa ya yafe masa in ma ta taiba amma wanda yake ya mutu yana mai tuba to ba shi da sayya lillahi domin ya nuna cewa shi dinnan yana daga waɗanda Allah yake so Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina wanda yake masoyi kuwa ba sai a gare shi shi yasa kuma wannan maganar tana wani tsokaci in kaga kana aikata saban Allah amma ka kasa tuba to me wannan yake nunarwa yana nuna cewa ƙarshen ta fa kai ba masoyin Allah bane shi yasa ha Allah bai ma gam da ka tarka tuba ba kake ta hakke wa saba masa din ba ba ka tuba ba tare da ta ka tuba don duk wanda ya tuba to Allah ya ce yana son sa to kai da baka tuba ba kai da baka tuba ba shi yasa a kiyayi hakke wa zunubai ba tare da ana tuba ba a ringa tuba a ringa tuba a koma ga Allah subhanahu wata'ala tare ko da cika sharuɗan tuban taubatan nasuha wadda ita Allah ya umarni da ita ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha to wa qala qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce inna la yubu tawabina ubangiji yana son masu yawan tuba dan san da yake musu ma shi yasa ya ba su suna kamar nasa Allah tawwabu ne me yawan tuba ma tawwabu ne kaga wata soyayya ce ta musamman daga Allah har ya bashi wannan suna yanda sai dai abdulgani nabin sai yake fada huwa la huwa tawwab la huwa antahu antal mutabu alaihi ya misabu kai da ka tuba lalle tawwabu ne gashi Allah kuma fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wakala alaihi salatu wasalam manzo alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya tuba daga laifin kamar wanda bai da laifin ne bari ma wani wanda ya gaskata tuban nasa sai ya zama zunubin nasa a mai da shi hasana faulai kawai badulullahu sai atihim hasanati faulai kawai badulullahu sai atihim hasanati wanda ya zo da sayya ba a masa sakamako sai ko sakamakon sayya wahum su bayi la yi zulamuna ba a zalintar su yunka suna ba a toye musulun jaza'im sha'an wani abu daga sakamakon su haza wannan bin nazari li jaza'il hasanat ga duba ga sakamakon hasana duk irin hasanar da bawa ya zo da ita bayan da za a yi Allah ya tozarta masa hasanan nan والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نريء أجر المسلمين لا نريء فاستجاب رب لهم ربهم أني لا أريء عمل آمل منكم من ذكر نوس بعضكم من بعض ai wala yuzadu fi sayyi'ati alil iqari haka nan ko ba a yin kari a sayyi'ar wanda za a yi wa azaba fa zulmu abinda yake zalunci shine wanda ya kyautata aiki a rage masa a kyautatawarsa ko kuma a yi daɗe a cikin mai munanawa ko abin da ya kama da haka laifin da yake ya fi muni amma a ce aitin da ɗan gida ne ya zo da shi ba komi a ce wannan matsalan wajen aiki ne wanda a tsarin wajen aikin ana bukatar duk wanda yake aiki a wajen karfe takwas a gan shi to amma wannan shi bare ne sai zo karfe tara wannan kuma shi dan gida ne dan wane ne bai zo wajen ba sai sha ɗaya amma a ce shi wanda ya zo tara shi za a kora wannan wanda ya zo sha ɗaya shi tun da namu ne ai dan wane ne wane ko ai namu ne ba a taɓa shi ba kaga ai an yi zalunci babba an yi zalunci babba yanda aka san a ɗau mataki akan wanda ya yi laifin jinkirin zuwa awa ɗaya to wanda ya jinkirin zuwa awa uku do Allah ba shi ne ma a haku da a ɗau mataki a kansa ba amma a ce a ai za a dubi na wane ne ko ai namu ne ba sai an taɓa shi ba ba komai sai dai ko ai masa magana ya ringa kula amma shi wannan ba sa ai masa magana ba sai a ce an ɗau mataki nan take a kansa yayi dai kaga don ai da an yi zalunci ko wata zumiyatu zulma da aka ambace shi zalunci tana zulmi subhanahu tanazuli ne daga wajen ubangi subhanahu wataala wa illa idan ba dan haka ba ai abin da ake kira zulmu zalunci shine ai tasarrufi a cikin abin da ba na shi wanda yake tasarrufin bane ba ko wani mai mulki in ba Allah ba mulkin komai na Allah ne amma ai dade a cikin hasana to wannan ba zalunci bane wannan baiwa ne da kyautatawa daga wajen Allah ka sani cewa ita hasana tana fifita juna haka nan ma ita ma sayi'a tana fifita domin wanda ya daudi rahami ɗaya ya bayar to ba za a kwatanta shi da wanda ya daudi nari ba ko wanda ya dau takardar naira ta naira ɗaya ya bayar to a ce za a kwatanta da wanda ya dau ta naira ɗari ya bayar ko a ce za a kwatanta wanda ya dau ta naira ɗari ya bayar da wanda ya dau ta naira dubu ya bayar ai ba ɗaya bane wa haka za haka abin yake tafiya sai dai kuma a nan ɗin wani wakacin abin yakan juye saboda akan dubi kuma nisba yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi wato dirhami ɗaya ya fi dirhami biyu an samu dirhami ɗaya ya fi dirhami biyu ko an samu dinari ɗaya ya fi dinari biyu ina ne aka yi haka dinari ɗaya ya fi dinari biyu wannan yana da dinari goma da ya tashi sai ya ɗau dinari biyu a ciki ya bayar kaga abin da ya mallaka ya ɗau kashi 20 cikin 100 ya bayar ya rike kashi 80 wannan ko gaba ɗaya dinari biyu ne da shi da ya tashi sai ya dau dinari ɗaya ya bayar ya rike dinari ɗaya kaga shi abin da ya mallaka ya dau kashi hamsin cikin ɗari ya bayar ya rike kashi hamsin ko to wane ne ya fi kyautatawa dangane da yawan abin da ya mallaka kaga wanda yake da dinari biyu ya dau dinari ɗaya ya bayar ai ya fi kyautatawa fiye da wanda yake da dinari goma ya dau dinari biyu a ciki ya bayar inda shi wannan gaba ɗaya rabin abin da ya mallaka ya bayar wannan ko ko sulusi ma bai bayar ba ai ko rubu'i ma bai kai ba ko 20 cikin 100 ba ta kai kwata ba ko eh shi yasa a nan sai ya zamo kadan din tafi da yawa saboda duba wani bangare kuma na duba to fa'ala sagira ta wanda aikata sagira bai zamo ba kamar wanda ya aikata kabira amma shi din ma nan kuma ana samun sauyawa sai ya zamo sagirar a wani wajen ko a wani halin muninta ya zamo ya fi ma kabira a wani wajen yanzu misali wanda ya tsanna a gindin ka'aba ko da sagira ce za a kwatanta da wanda ya wadda ta ninka ta amma a wani waje can ba ma a harami ba ba ma a ƙasar saudiya ba a wata ƙasa ce can yake har za ta ba kwatanta su ba wanda duban cewa kabiran nan a harami ba ma a gindin ka'aba ba a ko'ina a harami ninninka ta ake shi ya hana wa'yansu gaggan malamai ko gagga ma a cikin sahabbai zama a makka abdullahi abbasin allah ya kare da a gare su bai wafati a makka ba a ɗaifa yi wafati me yasa duban cewa to in kana zaune fa a makka yanda ta yi duk abin da kai na kirki a ninka ladan to amma abin da kai kuma ba na kirki ba shi ma haka ake ninninka ma haka ake ninnin kama wannan ya sa wa'in su gaggan malamai ko gaggan waliyai masana Allah in sun je to zama suke na kafa kafa Allah Allah suke su gama abin da suka je su yi su bar wajen dan tunani tayo a can zaran ka hangi mace da sha'awa sai zamo ya fi muni fiye da a ce a wani waje ka daga hannunka ka taba jikin macen da sha'awa saboda duban cewa ga ka a harami ne amma kuma kana wannan to ya za ka in ba a haramin kake ba ya ake zaton za ka in ba a haramin ba to fashiratu amsalin hasanati a ninki goma na kyakkyawan aiki min shakaliha na irinta ne hakanan kuma da ake ba ake ba da sakamakon mummunan aiki shi ma na irin ta ne dan za a ninka ma sallar da kai ba wai ninkin azumi ake ɗaukowa a ma ba sai in kayi azumi ne za a ɗauko ninki irin na azumi a ma ko shi azumi ma da yake an ce illa sauma fa inna huli wannan ninkin shi nasa ma sai allah ne ya sani ko to wannan sakamakon wa alam aran ka sani kuma wannan sakamakon da wanda yake ya aikata kyakkyawan aikin ne kuma ya aikata mummunan aikin amma wanda ya yi nufi yanke zai aikata kyakkyawan aiki amma kuma bai samu ya aikata ba wani dalili ya na shi daga a ce ya aikata to wannan za a rubuta masa mahasana kyakkyawa wanda ya nufin aikata mummunan aiki kuwa ya zamo bai aikata ba idan zamo ya batta ne don tsoron Allah tabaraka wata'ala to za a rubuta ta hasan a da yayi niyyar sai yayi amma kuma ya tuna Allah wannan ya ana shi ya aikata to shi sai a rubuta masa ma hasana idan ko ya bari ba don wannan ba ba wai tsoron Allah bane ya sa ya bari ya je wajen shan giya ya lissafa da niyyar ya sha sai ya lissafa kudinsa kuma kudin nan za su kai